بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال هل علمتم ما فعل يوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قال في النبي يوسف bayan ya karanta takarda ta babansa ‘yan uwansa sun masa koke-kokensu kuma sai suka yi irin abin na fi aidi din domin dama babansu ya ce in kun jefa ta hasu min yusuf wa akhihi wala ta asu min rauhillah innahu la ya'tu min rauhillah illa al-qawmul kafirun ku je ku bincika ku bincika labarin yusuf za ku samu labarin sa da shi dan uwansa ku bincika ba kar ku ɗebe tsammanin rahama Allah ba mai ɗebe tsaunan rahama Allah sai dai wanda ba musulmi ba falamma da kalu alaihi qalu ya ilazizu masana wa ana durru da suka shiga wajen sarki Yusuf annabi Yusuf ba su yi maganan bincike ba tukuna sai suka ce su dama aikin su kenan wato su faɗi abin da su ɓoye abin da ya fi damun su akan abin da ya dame su ko su faɗi abin da bai dame su ba suka ce masana wa ana durru wa jina bi zati muzjatin fa afdina al-kaila wa tasaddaq alaina inna lazim tasaddiqi wa abubuwan da suka fara faɗi kenan koke koke ranka yadda mun zo masana wa ana duru da mu da jama'a mu yanzu kan abu ya kai mana inda ya kai yunwa ta kai mana inda ta kai har ma abin da za a sai abin awun ma yanzu ya ƙare saboda haka muna cikin matsawa muna cikin wahala da mu da iyalanmu duka wajina bi za'atin muzjiyatin mun zo da wasu abubuwa wanda suke na musayan awu din amma ba irin wanda mutane suke so bane abubuwan duk ba su da ba su da martaba ba su da daraja abun abun ƙi ne ba wani mai kyau ba wanda in an gansu ba za a ɗauke su da kima ba fa abu yana kaila amma duk da haka dai kai mana irin halin nata ka cika mana awu wata saddaƙa ne na kuma ka ba mu sadaka inna Allah ya jira mutasaddiqi Allah zai sakawa masu yin sadaka masu kyautawa anan malamai sun ce to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake bance shi a cikin annabawan da ba a cin sadaka tun daga nan nassi annaba sun ce ka ba mu sadaka mun gamu da wahala mun gamu da matsi ka ba mu sadaka Allah zai saka masu sadaka qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idantum jahilun to daga fadi wayannan maganganu sai tausayi ya kama yusuf yace ina tambayan shin kun san abin da kuka yi wa yusuf kuwa da dan uwansa bunyaminu lokacin da ba ku san lamarin zai zama haka ba kun san abin da kuka yi wa Yusuf da dan uwansa Bunyamin lokacin da ba ku san lamarin zai zama haka ba idan tun jahilun qalu innaka la anta yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا سيسكة أأ أأ أأ شركة كوكاين يوسف النيه كوكاين كوكاين يوسف النيه قال أنا يوسف وهذا أخي للي كني إني يوسف كوا kuma ɗan uwana ɗin ne wanda muke uwa ɗaya ba ɗaya wanda kuka ce in ya sirki faƙar saraga akun lahu min qablu ni ɗin ne da ɗan uwan na da kuka ce in yayi sata ma ɗan uwansa ma ya taɓa yin sata ni ne ni ɗin ne ko wannan ɗan uwan nawa ne amma bai faɗi maganar satar ba sun san dai ɗan uwan sun ne kam ana yusufu ni ne yusufun da kuka sani wa haza akhi wannan kuma dan uwana ne wa dan rahilu wanda kuka ce in yayi sata ma dan uwansa ya riga shi yin sata wa haza akhi kan manna Allahu alaina mu da alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya yi mana kowane irin alheri Allah ya yi mana baiwa yadda duka aka ake nufi da mu an jefa ni a rijiya an sai da ni an bautar da ni wata mace ta tashi neman bata mini suna Allah bai yarda ba mata sun tashi bata mini suna Allah bai yarda ba har na je kurkuku har dai Allah dai ya min dukkan alheri na gode wa Allah amman Allahu alaina kuma mun gode wa Allah yau da Allah ya sada mu da ku bayan dogon dadewa kan manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir ina so in gaya muku duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri to shi ma Allah zai masa alheri mun ji tsoron Allah mun yi haƙuri Allah ya saka mana innahu dukkan mutumin da man yattaqi ya ji tsoron Allah wa yasbir ya yi haƙuri da mutane kuma ya yi haƙuri da ƙaddara fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin ya zama mutumin kirki kenan Allah ba zai tozartar da ladan masu kyautawa ba masu tsoron Allah masu kyautawa jama'a قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين kalu sai yan annabi suka ce tallahi mun rantse da Allah kad asaraka Allah alina wa hakika Allah ya dauka martabanka ya fifita ka kam ga yadda Allah ya mai da kai mu kuma ga yadda Allah ya mai da mu gabanka lalle Allah ya fifita ka ya zabe ka akan mu tallahi laqad asaraka Allah alina wa in kunna la khatiin mu da abinda muka yi duka mun yi kuskure kada wato kada da larabci mutum ya mummuna abu da gangan shine ake ce kada amma in ba da gangan bane kuskure sai ce asda ai masa fi'ili ruba'i wannan ce khadi'un wanda ya laifi da gangan khadi'un mai laifi wanda kuma yayi laifi a cikin kuskure sai ce mukhdi'un mai laifi amma ko wannan da gangan na sulasi din na ruba'i kuma a cikin kuskure yayi shi saboda haka ake ce inna sina au akhda'ana ba au ba au akhda'ana إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا سكت تالله من رزق الله لقد حقيقة والله آثرك الله علينا الله يا ذاك يا في في تاك أكمو وإن كنا لخادئين مدى من دمك يدك mun yi ne a cikin kuskure mun kuskure mun yi maka laifi mun yi maka laifi
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال سيدنا النبي يوسف با كومي با كومي باب زرجي أكنكو ناري غانا يافناوا tunda na yafe nawa na tabbata ni ma na yafe nawa balle Allah kenan ya ghafirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin domin duk yadda nake tausayin ku na yafe muku laifin ku wanda kuka yi mini Allah ya fi ni jin tausayi zai yafe muku anan shi ya yafe nasa kuma ya roƙi Allah nan da nan ya yafe musu nasu da yake haƙƙin guda biyu ne a haɗe akwai haƙƙun layi akwai haƙƙun abdi domin kullum akan samu haƙƙi guda biyu sun zo sun haɗu akwai haƙƙi na Allah shi kaɗai akwai haƙƙi na Allah yana haɗe da bawan Allah to wani lokaci sai na hasa ya rinjaye wani sa'i ya sa na bawan nasa ya rinjaye a cikin karamcinsa a nan yusuf aka yi wa laifi shi ma Allah an masa laifi kuma tun da yake gashi an saba wa uba an faɗi maganar da ba daidai ba an halakar da ɗan uwa an yi wahal da shi to an masa laifi shi ma Allah da ya hana waɗannan abubuwan na cuta an masa laifi to shi kenan yanzu shi wanda aka yi laifi ya ce ya yafe kuma ya roƙi Allah wanda fi kowa tausayi shi ma ya yafe amma shi yaqubu in an roƙe shi an ce ya abana astaghfirna dhunubana inna kunna khadin zai ce saufa astaghfirukum rabbi da sannu dai zan nema muku gafara wato sai ya sa da Yusufa kenan ya ji yaya aka Yusuf ya yafe musu domin ko ya nema musu gafara wajen Allah in Yusuf bai yafe ba ba za ta sha ba saboda haka ce saufa sai wani lokaci wato sai ya sa da Yusuf ya ji me ke tsakanin su tukunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha irin waɗannan wahaloli na jan uba shekararsa goma sha uku a makka ba da bai sha ba a zo a same shi yana yana sallah a taka wuyansa ne a kawo ma'aifar jaka a zuba masa ne a tona rami a hanyarsa ne a sa masa kaya ne a kashe masa sahabbansa ne ba irin sharin da ba a yi masa ba sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe ma aka ce ana neman za a kashe ana neman za a kashe Allah da ikonsa ya fidda shi daga makka ya je ya ɓuya a wani kogon dutse duk dai da irin shirin Allah yadda Allah ya ga dama kenan wannan lokaci duka lokacin da ake wahal da annabi din nan har yana ɓoye sahabbansa cikin gidaje yana kullewa ko ko ya tura su wata ƙasa habasha su je su ɓuya duk Allah yana nan soyayya da ke tsakaninsa da manzon Allah tana nan cike ikon Allah kuma yana cike darajojin manzon Allah kuma suna cike amma haka Allah ya ga dama yayi don wannan irin jarraba sauro kawai ya tura kafiran maka sai su mutu amma bai haka ba to sai suka tare za su halakar da shi ya je ya ɓuya cikin kogon dutse ya kwana uku ya fita sannan ya je ya tare madina da ya tare madina shekara takwas shekara ta takwas shekara ta ta shida tukuna ita yana begen zai je bana kam zai je makka ya yi umra ya daɗe bai ga ka'aba ɗakin Allah ba sai da ya je kusa da makka sai ya ce amma a aika wa mutanen nan kar su ce mun zo faɗa ne mu zo faɗa ba mun zo ibada za mu yi mu koma abun mu da aka aika suka ce wasu yadda ya zo makka ba ga shiga makka ba ga shiga makka ba zai shigo garin su ba in ya zo da yaƙi ne suna shiri in ba da yaƙi ba shirya ba ba zai zo garin su bana ba shikenan aka yadda aka yi dai aka zo aka rubuta takardar yarjejeniya sai baɗi za su ba shi dama ya zo ya kwana uku amma ban da bana ga su ga garin fa to aka yi wannan duka aka gama shekara ta bakwai ta zo ya zo ya yi umra ɗin da ya umra sai su ƙara masa ɗan lokaci tun da yake ya yi aure a garin nan ya aure mai muna su bar shi ya ƙara su kasa ba su yadda ba ba su yadda ba ya bar musu garin su kwana uku ka je wai garin su sai ka bar musu garin su wani shekare shekara ta takwas ya zo ya kame garin gaba ki ɗaya gaba ɗaya kame garin a cikin watan azumi da ya kame garin gaba ɗaya ya zo ya dafe ƙofar ka'aba bayan ya gode wa Allah alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama lahazaba wahdahu la shay'a qalahu wa la shay'a wa Allah kirari ya gode masa Allah ya biya bukata Allah ya cika alƙawari Allah ya kori gayyan banza ya ɗaukaka musulunci ya yi wa Allah kirari sai ya dafe ƙofar ka'aba ce to kafiran suna gabansa yace ya ala makkata ma za ta rauna anni fa'ilun bikum yanzu be mutanen makka ga kuna hannuna yanzu me kuke zaton zan yi muku to ku je ku je ku koma can ina zuwa ku koma safa ina zuwa duk suka rugugu suka tafi safa ku je ku je ku zauna ina zuwa za su tafi sai sirna ali sai ya gaya musu idan kun je ba ya ce ba ta rauna anni fa'ilun bikum ba ku ce tallahi laqad asaraka Allahu alaina ku daga murya ku ce tallahi laqad asaraka Allahu alaina shikenan da yaje tara fi hau ya hau kan safa ya ala makkata ma za tarawna anni fa'ilun bikum yanzu mutanen makka ga ku hannuna yau me kuke tsammanin zan yi da ku suka ji akun karim ibnu akhin karim alqurba alqurba ya rasulullah tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in yanzu me kuke zaton zan yi da ku idan ya ce a yanka fa shikenan sai yankawa in ya ce bayi shikenan sun zan bayi yanzu me kuke tsammanin zan yi da ku ga ku da a hannuna ba irin sharrin da ba ku ba yanzu ga Allah ya sa ku a hannuna me kuke tsammanin zan yi da ku suka ce ya dan uwa mutumin kirki dan dan uwa mutumin kirki muna roƙon zumunta muna roƙon zumunta wallahi Allah ya zaɓe ka ya bibita ka akan mu mu ne muka yi kuskure تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سيتي اذهبوا فأنتم الطلقاء كجي شيكنا أن أن سلميكم أنتم الطلقاء daga nan ne hausa suka samu talaka wai shi ba sarki ba shi ba bawa ba ku je yau dai ku ba bayi bane amma ba ku da wata sarauta kenan izhabu fa antum tulaqa nan hausa suka samu talaka shi ba sarki ba shi ba bawa ba لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الله زي مكو غافرا وهو الله شيني أرحم الراحمين في النبي يجي أمس يد يد أنا يوسف يفرع متى ننسى كجيني ما نجي أمكو لا تثريب عليكم اليوم شكرا نايا في مكو كما الله يمكو غافرا الله مي غافرا ني النبي يفرع متى ننسى هكا صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Allah zai muku gafaran abin da kuka aikata game da ni wa wa shi Allah arhamur rahimina ya fi dukkan mai tausayi tausayi domin kowane mai tausayi ba zai ji tausayi ba sai Allah ya sa masa tausayi a zuciya kuma in yayi tausayin ba zai iya yin abin da yake so duka yayi ba amma Allah shine mai tausayi shine yake yake yake kowa tausayi tausayinsa mai zartuwa اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين يا يا لابار بابا يا يا لابار بابا suka ce wallahi baba kam tun da ka tafi ba wanda ya gane masa sai kuka sai kuka kullum har idan sai ya fari yanzu baya gane mutane baya gane mutane baya gane mutane idan sai ya fari sai bakin ciki yace to ga riga ta ku je masa da ita in kun je ku bashi wannan riga in Allah ya yarda zai zama mai gani to wannan riga mutane sun sha yin magana masu tafsiri ko da yake tafsiran yawanci mutane sukan samu labarai daga cikin littattafan mutan da ya zama asalinsu kuma daga Yahudawa babu abin riƙewa a ciki masu cewa rigar da Allah ya kawo wa annabi Ibrahim ta Jibrilu lokacin da aka jefa shi a wuta wuta bata ci shi ba ita ce annabi Ibrahim ya ba Ishaq ita ce Ishaq ya ba Yaqub ita ce Yaqub ya ba ya ba Yusufu sannan aka nade ta aka sa ta cikin wani abu kamar laya wanda aka rufe da azurfa yana Yusufu ne to wannan tarihi da kyar zai tabbatar da waɗannan abubuwa na farko dai shi annabi ibrahim babban ɗansa shine isma'il ba ishaq ba tsakaninsu da ƙaninsa shekara goma sha uku kamar yadda muka karanta a cikin sura da muka hudu suratu hudin ba zai ɗauki wani abu ya ba muhimmi wanda zai ba ya ba ya ba ishaq bai ba isma'il wanda suka yi aikin ginin ginin makka ginin ka'aba tare ba sannan kuma inda wannan abu yana wuyan Yusufu ne lokacin da suka tuɓe shin nan ba abin da za su rage a wuyansa wanda ba su cire sun gani menene a ciki ba lokacin da suka cire rigarsa suka jefa shi a rijiya inda da wani abu har da azurfa a jikin abin to za su kwalle abin su gani har su gano rigar to amma ɗayan biyu in ma dai mu'ujiza kurum ya nuna ga rigata a kai masa in an kai masa rigata kenan Allah zai warkar da shi mujiza yana yin haka yanzu mun je makka ba zanin ka'aba ake ba mu ba a yayyanka zanin ka'aba duk mutum wanda ya je ta hanyar gwamnati in yasa da manyan mutanen makka sukan ba shi rigan ka'aba yankin rigan ka'aba to wannan yanki na rigan ka'aba wajen aihuwa in an ji za a samu sauƙin aihuwa wajen wani rashin lafiya in an jika za a samu sauƙi yankin rigan ka'aba an san ko ka'aba ba ta kai annabi annabi yusuf daraja ba riganta wata rana amadu ibn hanbal wannan ya yi masa mafarki shafi'i ya yi masa mafarki ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya gaya masa yadda lamarinsa zai zama to da aka je aka gaya masa almajirin nasa da je ya gaya masa sai Ahmad ibn Hanbal ya tuɓe rigar sai ce wannan rigar na baka ita ita ce albishirin da ka kawo min daga malamin ka Shafi'i da ya dawo ya gaya masa shine ya baka rigar jikinsa eh to ni dai ba zan kwace rigar da ya baka ba amma ka jika min rigar ka bani ruwan isha rigar malami faɗan wansa to irin wannan mu'jizozi ba za a yi inkarin su ba izhabu bi qamisi hadha ku tafi da wannan rigatawa izhabu bi qamisi fa alquhu ala wajhi abi ku jefa shi a fiskar fiskar babana ya ti basiran zai zama mai gani zai zo mini nan kuma yana gani watu ni bi ahlikum ajma'in to shikenan ga abin hawa guda mai tanna baku ga kayan da za ku kai wa baba ga kayan da za ku kai wa jama'a ku amma duk gabaki ɗaya ku taso ku zo mini nan wai an ce dama in mutum ya yi tafiya ya dawo tafiya ba ta yi kyau sosai ba wato in ta yi muni ba zai dawo ba in ta yi kyau ba zai dawo ba tafiya ba in ta yi muni mutum ba zai dawo ba in ta yi kyau kuma mutum ba zai dawo sai dai ce a dawo a zo a same shi in ta yi kyau yace da ku da jama'a ku duk gaba ke ɗaya ku dawo mai nan to shi kenan ya aika musu da abin hawa guda metan suka taso to a, da aka kai riga kamun mutumin da yake ɗauke da riga shine yahuza ce da Allah ni da na taɓa kaiwa rigar jini na sa masa baƙin ciki ku bani wannan rigar murna in je in sa masa farin ciki aka bashi da ya fito da rigar daga barin misra sai annabi yaqub sai ya ji kamshin rigar yace inni la ajidu riha yusufa laula an tufanniduni kai yau zai kam sai kamshin yusuf nake ji ba domin ku yara za ku ce tsoho tsufa ya kama shi ba sai suka ce a'a jikoki sai suka ce baba domin lokacin ƴaƴansa duk suna can ba su taso ba jikoki ke tare da su sai suka ce a baba dai har yanzu baka mance maga abin nan naka Yusuf Yusuf nan naka dai har yanzu baka lafi zalikal qadim to shine a kawo rigar aka jefa masa ita a fiska sa sai Allah ya bashi idon sa garau ya bashi karfin sa garau ya bashi lafiyar sa garau sai shirin tafiya kenan idza bu bi kamisi hadha fa alqu ala wajhi abi yati basiran watuni bi ahlikum ajma'in ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون يا يندا متفيا suka bar Misra suka yi suka ɗauki hanyar zuwa Kan'ana daga barin garin sai ya ce inni la ajidu riha yusufa yau dai kan kamshin yusufa nake ji laula an tufanni duni ba don ku yara in na faɗa yanzu za ku ce tsoho tsufa ya kama shi yana maganan tsufa ba da sai in ce ku kamshin yusufa nake ji قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم jikoki sai suka faɗi haka qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim karu sai jikoki suka ce wallahi baba tsoho har yanzu dai kana cikin abin nan naka na da na tuntuni din nan na maganar Yusuf maganar Yusuf din nan na kuri har yanzu kana cikin sa
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما جاء أن جاء البشير يا إنما البشر يئسوا وجن النبي يعقوب يئسوا وجنسا alqahu ala wajhi sai ya jefa rigar a fiskar annabi yaqub kamar yadda aka ce yayi daga jefa rigar a fiskar annabi nan da nan ko sai ya zama mai gani ya zama mai gani mai lafiyan gani mai lafiyan jiki komai na sai ya zama daidai fatar da basira qala wa qul lakum me kuka gani ban faɗa muku ba inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu kullun ina gaya muku na san wani abu a wurin Allah wanda ku ba ku sani ba kuna ce Yusufu ya halaka tun yana ƙarami kura ta ci shi Yusufu ya halaka na ce muku a'a Yusufu yana nan na yi magana da mala'ikan mutuwa ya ce bai ɗauke shi ba yana duniya kullum ina gaya muku haka na faɗa muku Yusufu yana nan na ce musu na ce muku asallahu an yati ni bihim jami'an ina roƙon Allah zai dawo mini da su duk gabaki ɗaya da Yusufu nawa da na yasa shekara wajen arba'in da shi bunyaminun da aka rike aka ce wai yayi sata da shi raubilu wanda ya zauna ce shi ba zai bar garin ba sai dai in ne masa izini to duk Allah zai hada mini su ya da min da su duk na gaya muku wannan ai na san wannan ku ba ku sani ba inni ara min Allah ma la ta'lamun قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين to yanzu yan uwan Yusuf sun dawo kenan an kawo kayan tafiya an kawo abin hawa an kawo komai da komai murna ta cika sai su zuga abin da muke so baba ya abana astaghfir lana zunubana baba kai mana gafaran zunubin mu inna kunna khadiin mu dai mun riga mun yi laifi mun yi laifi kai mana gafara mun yi laifi
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم yace to da sannu na nema muku gafara wurin ubangijina inna shi Allah huwa shine al-ghafuru mai yawan gafara ar-rahim mai yawan tausayi don ya san laifukan guda biyu ne akwai laifin da aka yi wa Yusufu haqqul adami akwai laifin da aka yi wa Allah wato haƙƙin shi Allah din kenan to haƙƙin idan Annabi Yaqub ya ya haƙƙin sa na shekara da shekaru yana kuka su ne suka yi masa wannan sababi na kuka in Yusuf ya yafe haƙƙinsa da suka wahal da shi suka jefa cikin wannan abu in ya yafe haƙƙinsa to akwai sauran haƙƙin Allah to dama suna haɗuwa haƙƙin Allah haƙƙin ɗan adam wani lokaci na Allah ya yi rinjaye wani lokaci na ɗan adam ya yi rinjaye a cikin karamcin Allah misalin haƙƙin Allah duk abin da aka ce aƙida ne to haƙƙin Allah ne misalin abubuwa duk na aƙida cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan haƙƙi ne na Allah tsakanin Allah da bawansa dole sai bawan ya kulle haka a zuciya dole sai ya faɗa da baki kuma ya imani da abubuwan da ake imani da su duka haƙƙin Allah ne kuma duk abin da aka ce kaza haramun ne to haƙƙin Allah ne ba mai yafi abin abin da aka ce na ibada to duk abin da aka ce na ibada to haƙƙin Allah ne ba mai yafi abin sai dai ibada wanda take ta ba ba farlu ainin ba farlu kifaya kifaya to haƙƙin ɗan adam yana shigowa domin sallah farlu ainin ne zakka farlu ainin ne azumi farlu ainin ne hajji farlu ainin ne jihadi farlu kifayatin ne amma shi ma jihadin ibada ne amma jihadi idan mutum an ce zai tafi jihadi yana da uwa yana da uba ubansa da wasu kace ba su yarda ba to in ya tambaye in ya gaya wa sarki kamata ya sarki ce to shikenan tunda ba su yarda ba ka bari don wani ya zo ya faɗa wa manzo Allah ce zan tafi yaƙi ya rasulullah amma uwata da ubana ba su yarda ba yace fa fihi ma jahid yace to kaje kai jihadi wajen su kaje kai jihadi wajen su ka ganin haƙƙinsu kenan ya shiga an rinjayar da haƙƙinsu to amma sauran haƙƙoƙi abin da ya shafi dukiya haƙƙin ɗan adam ne to amma haƙƙin ciki Allah zai nuna masa yadda zai yi haƙƙin ɗan adam yana da rinjaye a nan haka kuma haƙƙin abin da ya shafi ɗanka jininka haƙƙin Allah yana nan haƙƙin haƙƙinka yana nan amma haƙƙinka yana da rinjaye a nan misali a'udhu billahi Allah kiyaye ni awwa mutum kisan kai da aka yi masa kisan kai ko ɗansa ne ko ƴarsa ne Allah ya kiyaye shi kenan ce shi kenan ku je na yafe na yafe shi kenan Allah ma sai ce kai ka yafe eh to ni na ni ma na yafe an faɗa bai yafe ba kashe mutumin da ya kisan za a yi amma ga haƙƙin Allah ga haƙƙin Adam amma tunda yake ya yafe to shi kenan Allah ya rinja da haƙƙin sai ce to shi ma ya yafe haka dukiya idan an maka satan kuɗi ko dukiyarka in baka yarda ba in ka kai ƙara wajen alƙali sai a yanke hannun ɓarawon amma daga kama shi tun ba kai shi alƙali ka ce ka yafe shi kenan sai Allah sai shi ma yafe amma banda in an kai kotu in an kai kotu ya fi ƙarfinka ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin da haƙƙin jama'an ƙasa ha kuma idan wa'annan duka haƙƙin haƙƙin Allah yana haɗo da haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam yana rinjaye kenan wajen jinin da ya shafe shi ko na jikinsa ko na jikin ɗansa ko na kisa gaba ɗaya ko ko na cire hannu gaba ɗaya ha kuma na dukiyarsa amma na wajen haƙƙin halattawa da haramtawa misali idan mutum ya yi baƙo abokinsa ne masoyinsa sai ya zo ya sauka gidansa ba ɗakin baƙi babu hotel sai ce gidan nan nawa ne matan nan nawa ne gidajen ɗakunan nawa ne ka zaɓi duk ɗakin da kake so da matar da ɗakin duka na bar maka duk kwanan da za ka yi na yafe maka in ya faɗi haka sai Allah ce to na ji gidan da gadon da shimfi yadda ka yafe ni ma na yafe amma matar matar a miƙo ta waje sai ta je ta yi idda ni ban yafe yau ba ni kam yau ban yafe ba ta je tun da ka sake ta ta je ta yi idda in ta gama a tambaye ta a tambaye danginta suna son wannan mutumin da kace ka bashi in suna so sun yarda to a bata sadaki a ɗora aure amma ban da yau yau kan mun yarda haramcin na sifa ne ba na zati bane da da ne ba wanda zai faɗi haka a yarda haka ko mutum yaje yayi sata da kuɗin aljihu da Allah kiyaye sai ya zo hotel yace a kawo a kawo nama a kawo salad amma da kuɗin satan zai biya to in ya ci naman nan da salad din nan da shinkafan nan me ya ci haramu sai da ya ci ya gama ce malam mun nawa kaci sai ce malam mun nawa kaci yace na kaza yace gashi na biya kada ya biya ya zama halal amma da shi ya biya sai ya zama haramun tunda yake haramcin nasiha ne ba na zati bane ta haka abubuwan suke akwai matan da haramcin su ya zama na zati ba sa halatta shi nake kiran sabidu tahrimi amma wanda aka ce ah, matar matar ah, in in aka ce mace kana rike da babarta ko kanwarta ko yatta ko tana cikin idda duk wannan na haramcin nasiha ne a- zai gushe idan kana auren kanwata randa kanwata mutu to auren waccar sai ya halatta ko randa ka sake ta auren waccar sai ya halatta haka kuma wanda take cikin idda in idda ta ya kare sai ta halatta to da haka kiran haramun na sifa da haramun na zati haramun na zati dai baya halatta sai sai Allah ya ce ibn tuwan ghaira bagin wala adin fala isma alai ran Allah ya ce ni ne na haramta amma yanzu na ga kun matsu ba mafita to na halatta muka wannan dan lokaci yanzu kamar yadda mu'amalar banki yake a wurin mu musulmi mu'amalar banki haramun ne ba mu iya halatta shi domin riba ne ba mu iya halattawa ta amma yanzu mun zo wani zamani mai wuya wanda yahudawa da nasara suke iko da duniya duniya na hannun nasara dukiyar duniya na hannun yahudu suke da bankuna suke tafiyar da al- al'amura duka yanzu in muka ce mu musulmi ba za mu yi aiki da banki ba abin da zai fara faruwa tukunna rukunin musulunci zai zama guda hudu ba zuwa haji to shi kenan kuwa maimakon a nakasa musulunci ya zama mai rukuni hudu gara a yafe a ba da lok a ba da dama sai Allah ce ya ba da dama fa wani tsoron gaira bagin wala adin fala ismailai sannan daula ba ta zama sai da makami ba yadda za a sayo makami sai ta hanyar banki kasa ba ta zama sai da makami sai ta hanyar bankin ake sayo makami saboda haka akwai abubuwa ma yan kaɗan gwamnati za ta ce bata yadda a shigo da su ba sai hankali ya tashi balle an ce ba shiga ba fita kuma babu ba wata gada ta shigar da wani abu cikin ƙasa ko fitarwa sai ta hanyar gadar banki banki kuma haramun ne to irin wannan kuma sai Allah ce shikenan na yafe misali kamar na cikin ƙasa kuma ubangiji ya ce wala tulqu bi aydikum la taluka wala taqtulu anfusakum yanzu in ka tashi da kuɗin ka miliyan goma za ka je ka sai wani abu a a Lagos amma ka zuba kuɗin a cikin buhuna barayi suna gani lokacin da ka zuba kuɗin to ba za ka kai Lagos ba da rai in kai sa a kwace kuɗin a barka da ranka amma in ka je banki sai ka zuba a banki sai su baka to yar takarda ka sa a aljihu wasu nan ta draft shikenan ka kiyaye kanka sai ka je can kai cinikin ka kaga kiyaye kai wajibi kiyaye rai wajibi ne to irin waɗannan duka ana duba su shari'ar musulunci haka take duba ta dubinan ta dubinan ta ga yadda za ta zartar akwai dokoki na emergency to in ba emergency ba ba amfani da su akwai dokoki na normal na kullum haka suke akwai na emergency to duk wannan wajen malaman masana abin ne ake samun irin waɗannan duka la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin Qal- ah, ah, sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim da sannu zan nema muku gafara wajen ubangiji na tunda yake haƙƙin akwai na Allah akwai nawa da da na Yusufu ni in na yafe nawa ban ga Yusufu ba yaushe zan yafe haƙƙinsa saboda haka zan dakata sai na ga Yusufu in ya yafe muku in roƙa muku Allah Allah muku gafara
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين lokacin da annabi Yusuf ya ji labarin mutanensa suna tahowa su mutum saba'in da biyu kanin mata da ‘ya'ya da jikoki sai ya shirya ya sa mutane su fito a fito za a tari babansa da jama'a su aka fito da yawa da sojoji da 'yan sanda da, da ma'aikatan gwamnatinsa da mutane da bayi da menene aka fito aka zo aka buga masa wani wuri inda zai tare su din aka sa gadon sarauta sai aka zo da annabi yaqubu ya hango abubuwan da ya hango ce me haka aka ce ai ɗanka ne yusufu yace ko dai wani basaraken ce ai shine sarkin mun gaya maka shine sarkin to shikenan sai suka gamu annabi yaqubu ya sauka ya dace ɗansa yahuza annabi yusuf ya sauka suka gamu suka rungumi juna suka yi kuka sai ya ce bismillah a shigo sai ya zo ya ɗauke ba da suka zo ya zauna shi yusuf ya zauna kan gadon karagan mulkinsa da ya zauna sai aka zo aka yi ta gaisuwa ana sujjada aka yi ta gaisuwa ana sujjada to sai ƴan uwansa guda goma nan da babansa nan da uwarsa kanwar uwarsa din nan su ma sai suka faɗi suka yi masa sujjada da suka masa sujjada a haza tawilu ya min qawlu qad ja'alaha rabbi haqqan ce baba yau mafarki na yau shekara da shekaru Allah bai nuna mana shi ba sai yau gashi Allah ya mai da shi gaskiya ga na ce inni ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aytum li sajidin na ga taurari goma sha ɗaya na ga rana da wata sun faɗi sun min sujjada kace in ɓoye kar in faɗa ɗin nan to gashe ga fassara mafarkin yau Allah ya kawo shi ga rana ga wata ga taurari guda goma sha ɗaya sun faɗi sun min sujjada to sai ce amma baba kai da da iya ku taho nan sai ya ɗauke ya ɗora kan, kan gadon sarauta ya bar ƴan uwan nasa a inda kowa yake su kan ya ɗauke su ya sa su akan gadonsa na sarauta don girmamawa mahaifiyarsa da aka ce mahaifiyarsa ce ita wadda ta haife rahilu ta rasu ne tun lokacin da ta haifi bunyaminu to ƴar uwarta wadda suke uwa ɗaya uba ɗayan ita ce aka kira ta nan da mahaifiyarsa ya dikkonsa ce kuma ƴar uwar yar uwarsa ce kuma saboda haka aka ce uwarsa wa rafa abawai alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati yace ya babana hadha tawilu ya min qablu ha qad jalaha rabbi haqqan
ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين yace musu to shikenan sai ku tashi mu shiga gari insha Allah a cikin aminci za ku shiga amintattu daga yau wato mutanen can wajen sham din wajen ƙasar babila din ƙasar kan'an din suna jin tsoron misra saboda mugun wuri ne wajen sarauta suna zalunci azzaluman sarakuna ne to yace yau ku zo ku shiga garin misra amma hankali a kwance ba tsoron zaluncin sarakuna mu ne sarakunan garin babu tsoron ku shiga cikin aminci kuma daga yau maganan wahalan au maganan a nemo abinci maganan yunwa duk ta ƙare kuma yanzu ne aka so maganan domin shekara biyu ne da shekarun yunwar saura shekara biyar amma duk dai ba za su sha wahala tun da yake sun sun shigo hannun Yusuf wa qala yace urkhulu misra ku shiga misra insha Allah in Allah ya so amini na cikin aminci ba za ku ga abin da ba ku so ba insha Allah wa qala urkhulu misra insha Allah amin ورفع أبويه ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بها إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرش sai ya ɗaukaka darajar iyayensa da babansa da, da, da uwarsa alal arshi akan gadon mulki ya ajiye su kowa yana gani don a ga darajar su wa karru lahu sujjadan sun faɗi sun masa sujjada irin na gaisuwa a zamanin da tun daga adam har kawo annabi isa alaihi salam in an ga babban mutum ana masa dobale ai masa sujjada har goshi ya kai ƙasa shine girmamawa to amma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an hana wannan ma'azu ya dawo daga yaman daga dawowarsa sai ya faɗi wa annabi sujada annabi ya ce masa me haka ya ce ya rasulallah na ga yadda ake wa manya a yaman ne mu kuma kai ne babban mu saboda haka za mu riƙe maka irin wannan ce ai ba wanda ake wa sujada sai Allah ubangiji sannan wani balarabe ya ga annabi yana wa'azi sai ya ce wannan me yake faɗa ne sai aka ce ai annabi ne Allah ya aiko shi domin ya shirya da mutane yace ba zan ya kamo damo damo na hannunsa yace ba zan masa ba zan ba zan yarda in masa imani ba sai damon nan nawa ya masa imani sai yace a kira balarabin nan me yake faɗa da ya maimaita ce kai damo ina tambayanka wani ne ubangijinka sai ce Allah harshen nan nasa guda biyu sai ya zama larabci yake yi irin na larabawa ce Allah mai sama mai mulki a sama mai iko a ruwa mai iko a ƙasa menene ya tagi wa Allah kirari shine ubangijin to ni wane ne yace kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga daula man saddaqaka wa kad khaba man kazzabaka yayi ta wa annabi kirari sai balarabe ya tuma kirkita ya tuma kirkita ya yadda annabi yadda ya masa jira ba ba kowa su jira sai Allah wata ana wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi an ce kai manzon Allah ne yace eh gaskiya ne to ka nuna mini wani abun da zan gani da ido na wanda zan je in ba ni labari ce lalle na tabbata kai manzon Allah ne ka nuna maka yace nuna mini abun mamaki da yace to je kira wancan bishiya kace annabi Muhammad yana kiranta yaje ya tadda bishiya katuwa sai yace annabi Muhammad yana kiran bishiya bishiya ta yi haka ta zaro sai wanta ta ake yin haka duk ta zara sai wanta sai ta jawo tafiya ki har gaba manzon Allah ta zo gaba annabi assalamu alaikum ya rasulullah balarabi yana rawan jiki yace kai min ka yadda muka sujjada ki a ba wa kowa sujjada sai Allah bishiya koma inda kike ta koma to irin waɗannan abubuwa duka sun faru manzo Allah kenan ya hana aiwa wani sujjada sai Allah to amma akwai wani alladhi harifuna al-kalima an mawadihi akwai mutane masu irin halin yahudu yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna kauda ma'anan kalimomi daga wurin da Allah ya ajiye su wai in kai sun kuyi da kai kaga da babban ka a yanzu ma abinda aka kawo nan na Amerika da Ingila na raba kan musulmin nan wai in ka durkusa ka gaida mutum kai masa sujada in ka in ka sun kuya ka gaishe shi kai masa sujada shin don Allah durkuso sunansa sujada da larabci in ka zo sallah baka sa goshi ka kasa ba sai ka durkusa ka yi sallah in ka sunkuya sunkuyo sunansa in bai kai ruku'u ba da larabci sunansa in hina'u bai kai ruku'u ba kenan in ko ya kai ruku'u sunansa ruku'u ba su jada ba zama kuma irin zaman kare yana da suna da larabci jisuwa ake kiransa in kuma ka kai goshinka ƙasa shi ake kiran sujada nan ma akwai tilafa wajen fuka hawo in hanci ya taba ƙasa sujira ta cika ko ko bai cika ba sai hanci ya taba ƙasa in ji waɗansu wasu ce a inda an aje goshi a ƙasa to sujira ta tabbata to nan ma malamai sun ce a cikin furo suka ce mutum in ya zo ya yi ubansa sujira ya kafa goshi a ƙasa ko malaminsa me hukuncinsa ita hukunci sai tambaye shi me yasa kai masa sujira ita Allah ya ce mu je mu iyaye shi ya ni girma shi sai ai kai laifi ai Allah bai ce mu sujira ba sai a masa hukunci na ɗan ladabi amma ba za ta yari da ya yi sujjada wani Allah ba saboda haka kar a rika kau da ma'anonin kalmomi don biyan bukatan waɗansu mutane idan mutum ya durƙusa sai ya yi sujjada in ya sunku ya gaida babban sa sai ya yi sujjada a kowane abu da sunansa da larabci da kuma hukuncinsa in goshi ya taɓa ƙasa ka yi wani Allah sujjada amma in ka durƙusa sunan abin durƙuso in ka sunkuya sunansa sunkuyo wannan durƙusa wannan maza sun durƙusa gaban manzon Allah mata sun durƙusa gaban manzon Allah bai hana ba lokacin da maza suka durƙusa gaban manzon Allah manzon Allah ya ba da labarin mutane yace akwai wasu mutane za su zo ranar tashin kiyama fiskokinsu da haske kamar daren farin wata su ba annabawa su ba ba ba shaida ba amma annabawa suna mamakin suna sha'awarsu sukan zo a sa musu kujeru masu haske su zauna a filin kyama a cikin inuwa al'arshi sai wani balarabe ya taso tadak ya zo gaban manzo Allah sai ya durkusa yace siffun lana ya rasulullah فجساء أعرابي جساء دنقسوكينا فجساء أعرابي فقال سفهم لنا يا رسول الله متعنى ننسيك سوى أنت أمنس يا رسول الله إتي هم آه هم جموع من نوازي القبائل يجتمعون على ذكر الله محبته أو كما قال إن حكما yace jama'u ne iri iri kabilunsu daban-daban za su haɗu akan zikirin Allah da soyayyan Allah kaga namiji ya durƙusa ga manzo Allah kenan manzo Allah bai ce tashi tashi tashi tashi ba ya hana takriri kenan ya tabbatar kenan ɗaya daga cikin hanyoyin samun addini guda uku aqwal af'al takrirat wata mace manzo Allah yana wa mata wa'azi yace mata ah, daga cikin mutanen da za su yi azaba a lahira babu kamar namijin da zai biya bukata tsakaninsa da matarsa ya shigo jama'a yana faɗin abubuwan da ke faruwa tsakaninsa da matarsa ko ko matar da ke tara- tarawa da mijinta ta shiga cikin mata ɗan uwanta tana tona asirin mijin tana faɗin kaza kaza kaza kaza za su ci azaba a lahira sai wata mace aka ce fajasat fatatun ka'ibatun sai wata mace mai ƙananan shekaru mai manya manyan mama ta zo ta durƙusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi hum yaf'aluna wa hunna yaf'alna ya rasulullah abin da ka faɗan nan suna faɗi mu ma matan muna faɗi amma bai kora ba shi ko addini ana samun ta hanya uku ne wajen annabi abin da ya faɗa shi yafi ƙarfi duk gaba ɗaya da abin da ya aikata yana nuna halaccin abin da abin da aka aikata a gabansa bai hana ba yana nuna ba mummuna bane da mummuna da ya hana to saboda haka kar aika yaudarar da mutane ana musulmi ana hada su faɗa don biyan bukatun amerikawa da wahabiyawa yaransu sujada daban durƙuso daban sunkuyawa daban in kace in kace ruku'u yana kama da sallah to ai tsayuwa ma farilla ne cikin sallah in ka gaida shi a tsayin fa kabbaran harama tsayuwanta farilla ne karanta fatiha tsayuwanta farilla ne in ka gaishe shi a tsayin ma ai baka fita ba kenan saboda haka abin addini kamar yadda yake rubuce a zubar da maganganun hada fada abin addini yake rubuce Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi Muhammad Bello ya sunku ya ya gaida Abdullahi bai hana shi ba baffansa amma mu a musulunci babu sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina umurnin wani ya wani sujjada da na umurci mata su yi mazan su sujjada saboda haka a cikin musulunci babu sujjada zan nana ta su jirage goshi a ƙasa duk da hanci shi na kikin su gida da larabci kada a yi muku yuharrifun kalima amma wadihi a kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ruya min qablu wannan shine mafarkin fassara mafarki na wanda na tun ina yaro qad ja'ala rabbi haqqan hakika yau baba yau Allah Allah ubangiji ya mafarkin nawa gaskiya babana qad ja'ala rabbi haqqan wa gadansa na biya kai baba mun daɗe rabe amsa an sha abubuwa da yawa baya da mu baba wa gadansa ni da tsakanina da Allah sai godiya Allah ya kyauta mini wa gadansa na biya iz akhrajani min as-sijni tun daga rabon mu da kai har yanzu na cikin Allah nake tafiya baba har kurkuku na shiga Allah ya kyauta mini ya fidda ni cikin kurkuku iz akhrajani min as-sijni gashi yau da Allah ya cika min ni'ima ya dauko gabaki daya ya kawo mini ku وقد أذن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو Allah ya ɗauka daga ƙauye ya kawo ku nan Misra wato wannan ba zai saba da karatun zamu karanta cewa ma arsalna min qablika illa rijalan min ahli quri min ahli quri lokacin duk manzannin da Allah zai aika ba baya aikan ƴan ƙauye sai mutane yake aika amma dangane da Misra garin da suka fito ƙauye ne ka mutumin Kano ne zai je Borno ko zai je Bauchi zan je ƙauye to dangane da nuna nake kiran garin ƙauye ba ƙauye bane inda suka fito babban wuri ne wa ga da sana je zakhraje min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi Allah ya kawo min ku daga ƙauye wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazara shaytan ya bayna ikhwati bai ambata wa babansa ba ganan duka da tuka riga da jefawa a rijiya da sayarwa duk bai ambata wa babansa don in yayi haka ya warware abin da ya fara da shi la tasriba alaikum riga na yafe muku ba sauran ba sauran laifi tsakanin mu saboda haka bai ambaci wannan ba don kar ya tada wancan magana Allah ya kyauta mini ya fidda ni daga cikin kurkuku ya kawo mini ku Allah ya kyauta mini إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن بلغ الشيطان بيني وبين إخوتي وأن أبوا دب باكي لسون فارو باي شيطان يا شيغا يا دان بات تسكانينا دا ƴan uwana bai faɗi dai komi ba bayan shaidan ya shiga ya dan bata tsakanina da ƴan uwana inna rabbi latifun lima yasha amma Allah ubangiji na da lulufi yake Allah da sauƙi lamura yake da sauƙi lamura yake da da lulufi yake a cikin lamura inna rabbi latifun lima yasha inna wuci Allah kamar yadda kace haka Allah yake haka din Allah yake domin ka ce min wa kazalika yattabika rabbuka yu'allimuka min ta'wil hadith وتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم دام كانت إن ربك عليم حكيم لليك إنه هو العليم الحكيم الله شيني ويون إلمي إلمي سياكي ويكومي wanda yake akwai da wanda yake babu wanda za a yi da wanda ba za a yi ba duk ilimin Allah ya ce wa waɗannan inna huwal alimul hakim shine mai yawan hikima a cikin dukkan shanunnukan da ya hukunta a cikin lamarin bayansa abin da ya jinkirtar ya ga jinkirinsa ne shine hikima shi yasa ya jinkirtar abin da ya gaggautar ya ga gaggautar da shi shine hikima shi yasa ya gaggautar da shi Allah shine mai ilimi shine mai hikima رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi yaqub ya annabi annabi yusuf ya ji daɗi Allah ya cika masa ni'ima kamar yadda baban sa ce timmu ni'matahu alayka Allah ya cika masa ni'iman duniya da na lahira ga kyan jiki ga farin jini ga annabci ga ilimi, ga mulki in an faɗi mulki dukiya kan wani abu ne sai wanda kake so yake samu kai mai mulki yana gode wa Allah kan waɗannan abubuwa rabbi ya ubangiji na kada ateta na gode maka na gode maka ateta ni minal mulki ka bani wani abu daga cikin mulkin duniya mulkin duniya ashe rahama ne ni'ima ce dama abu a zuci yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu akwai wata tsoka a jikin dan adam in ta yi kyau duk jikin ɗan adam ya yi kyau in ko jikinsa ya yi kyau maganarsa za ta yi kyau aikinsa zai kyau halinsa zai kyau in ko wannan tsoka ta yi muni to duk jikinsa zai yi muni aikinsa zai muni komai nasa zai muni to haka mulki yake a rahama ce ni'ima ce a wurin musulmi domin Allah ya ba annabawa mulki da ba shi da ke ba zai ba annabawa mulki ba dangane da wannan shi mulki abin da yasa ubangiji ya kafa shi don a musulunci don ya kiyaye abubuwa guda bakwai abubuwa guda bakwai mulki ya kiyaye addini mulki ya kiyaye hankali mulki ya kiyaye rayukan jama'a mulki ya kiyaye dukiyar jama'a mulki ya kiyaye jinin jama'a kada wani ya sare hannun wani ya kwana lafiya ko ya fasa kan wani jini yana zuba ya kwana lafiya mulki ya kiyaye mutuncin mutum mulki ya kiyaye iyalan mutum ba wanda zai zo ya ga yarka mai kyau ya sa ta a gaba ce kai magana an gani ko ko ya gama taka mai kyau ya sa ta a gaba ce kai magana an gani to wannan mulki yana kiyaye waɗannan haka zan nana ta kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye jini kiyaye iyalai kiyaye mutunci ma'anar mutunci shine a zamanin yanzu ake cewa ina kilemin ka bata mini suna mulki yana kiyaye wannan to amma mulki irin na nasara ba irin na musulunci ba yana kiyaye guda biyar ne baya kiyaye addini shi yace mulki ba ruwansa da addini shi inji nasara ba yace mulki ba ruwansa da addini saboda haka ba ruwansa da addini shi mulkin nasara kuma baya kiyaye hankali don shi nasaran ma yana shan giya saboda haka shi baya ganin kamar shan giya laifi ne balle kiyaye hankali to guda biyar din nan su ne bambancin tsakanin mulkin zamani da mulkin musulunci kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye jini kiyaye iyalai kiyaye mutunci to wannan shine mulki irin na zamani wanda ake babatu cewa ana son demokradiya ana son demokradiya din ko da yake har ya zarce ma yadda ake so wai a samu yanci yanci ba har wurin Allah ka samu yanci har wurin Allah in kai sallah ba in baka yi sallah ba komai yancin ka ne in ka sha giya baka daki kowa baka sha kowa ba komai yancin ka ne in ka nemi wata mace wanda ba ta da miji ita ta yarda ko yancin ka ne in ka kwanta da yar wani in likita ya ce in likita ya ce lafiya lau baka yi mata baka ji mata ciwo ba komai yancin ka ne wannan shine demokradiya to ba ruwan su da addini su wa'annan abubuwa su ne bambancin wajen mulki dai to a dangane da wannan muna roƙon gwamnatin tarayya ta ji tausayin ƙasar mu ƙasar mu abinci bana ba shi da yawa a gonaki mu ne manoma ba mu samu abinci a gonakin mu ba ta dubi wannan abu ta yi maganin sa domin dukkan ƙasa iyalanta ne a bambancin in za ta turo abinci daga ƙasar waje in za ta nemo yadda za ta nemo ta ba mutane to in an ce saboda tsadan taki ne wannan damana da ta wuce shi yasa abin ya gagara to bana tsadan takin zai fi na bara domin ya koma hannun kasuwanci kuma kuɗin da za a sai taki yayi wuya domin gonaki ba su yi kyau ba saboda haka gwamnati ta ji tausayin mutane har alƙalli ta ba da dama masu ƙarfi su shigo da wani abinci saboda a ɗora wannan karaya gaskiya ne hana shigo da abinci za a koya wa mutane noma ne su zauna akan ƙarfinsu amma ashe damana ta yi kyau in damana ba ta yi kyau ba dole sai a taimaka dama bambancin tsakanin gwamnatin Allah da gwamnatin mutane Allah ya yi mana bayani ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imuni gwamnati sukan kasa mutane su kashi uku akwai ƙwararru waɗanda suke mazaje sai baba ta gani masu ɗamara kenan su ne sojoji da dukkan mai ɗamara sai baba ta gani su ba kuɗi suke kawowa ba a su ne gwamnatin masu kiyaye zaman lafiyan gwamnati tun daga shugaban ƙasa har manyan gwamnati har zaman lafiyan cikin ƙasa sai baba ta gani to waɗannan su ne kaɗai Allah ya ɗauka cikin bayinsa sauran guda biyu ce shi ba ruwansa da waɗannan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni sauran kuma ƙwararru wajen aikin gwamnati ko masu amana ƙwararru masu amana su ne waɗannan masu masu yin kowane aiki dai na gwamnati ƙwararru cikinsa da kuma mutane da suke lura da economic abincin ƙasa da hanyoyin ci gaban ƙasa su masu zama ƙwararru ma'aikata ƙwararru masu kawo abin ci gaban ƙasa su aikin gona su abubuwa dai na sana'a masu ciyar da ƙasa gaba shine ma uridu min rizqin wa ma uridu an yut'imuni masu kula da kawo kuɗi da masu kula da abincin ƙasa Allah ba rosa da waɗannan yace shi masu kula da shi masu sai baba ta gani din nan amman wa qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman yahdu la ilaha illa jura mata rabbihi kalla ibada shine Allah yake so a yi masa saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta ji tausayin yan ƙasa abinci ba zai isa ba bana domin mu ne manoma mun gonakin mu ba su yi kyau ba eh Allah ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mana gafara Allah ji iyayen mu cikin iyayen iyayenmu da malamai